سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana yau 21 ga watan rabiul awwal shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi don ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na raddul azhani ila ma'anil qur'an na ashek abubakar mahmud gumi rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya muna muwafaka za mu ci gaba inda karatun namu ya tsaya cikin suratun nisa wato mun tsaya aya ta 158 ne ko? ko kanta ne za a tashi to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا هرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وآتدنا للكافرين منهم أبابا أليما
تو wato siyakin yana magana a bisa tsinuwar da Allah subhanahu wata'ala ya mabanu Isra'il Allah maɗaukake ya jeranto waɗansu nau'o'in laifuka da suka yi kafirci warware alkawari isgire ga manzon Allah faɗinsu kulubuna gulf cewa annabi isa da suka yi tsage da suka yi ma maryama mahaifiyar annabi isa da bankamar da suka yi cewa wai sun kashe isa dan maryam manzan allah amma allah ya karaita su cewa ba su kashe shi ba kamanta musu aka yi duka waɗannan suna cikin ababen da ya sabbaba musu tsinuwa ta allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ambaci cewa waɗanda suka yi saɓani dangane da lamarin annabi isa kashe shi ko ba kashe shi ba dama suna kokonto ba su da tabbataccen ilimi akan cewa hakika annabi isan ne sai dai sun bibi zato ne kawai abin da suka raya a zukatansu amma ba su kashe annabi isa ba tabbas Allah maɗaukaki ya ce bal rafa'ahu Allah ilaihi Allah maɗaukaki ya ɗaukaka annabi Isa ne zuwa gare shi Allah ya tafi da annabi Isa sama wannan Qur'ani ya tabbatar wa kana Allah azizan hakima kuma Allah ta'ala ya kasance mabuwayi ne ya kasance mai hikima ya ambaci buwayarsa ya ambaci hikimarsa Allah yana da ikon ya aiwatar da kome ko da ku a tsarin ɗan adam ana ga cewa al'amari ne muta'abbir a kai ka sama kuma ka je ka rayu to bisa ga ƙudurar Allah ba abu ne wanda yake muta'abbir ba ita kanta nan duniyan rayuwar da kake a cikinta a bisa kudurar Allah ne in Allah bai yi nufin ka rayu a nan din ba a duniyar ma ba za ka rayu ba kudura ce ta ubangiji an sanya maka rai kana motsi amma kana cikin mahaifiya ana jin motsinka kuma an san da rayuwarka har ma likita zai iya jin bugun zuciyarka amma wajen hakunshi yake babu iska kuma baka mutum ba to kaga Allah yana iya aje mutum a duk inda yake so kuma ya rayar da shi Allah ta'ala ya yi tafiya da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka aka tafi da shi zuwa baitul maqdis daga na aka tafi da shi saman bakwai inda ya karɓo salloli daga wajen Allah subhanahu wata'ala kaga wannan abu ne wanda a kudura ta ɗan adam ana ga cewa ba za a iya ba domin ɗan adam idan an bashi shi karan kansa da iya ikonsa da sarrafawarsa hakan za ta zama muta'affir gare shi to ga Allah subhanahu wata'ala yayi da annabinsa sallallahu alaihi wasallam to shi saka duka wannan ya tattara a cikin abinda Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima to dangane da annabi Isa da Allah ta'ala ya karyata yahudawa na da'awar kashe shi da suka yi sai Allah ya ce wa in min ahalil kitabi ba wani daga cikin ma'abuta littafi su yahudun da suka yi da'awar cewa sun kashe shi domin sun kareta ko kuma nasara waɗanda suka yi zarɓaɓiya dangane da matsayinsa suke gawai shi abin bauta ne ko ma suna jingina haifayyarsa ga Allah illa la yu'minan bihi qabla mauti face sai sun yi imani da shi bi isa sai sun imani da annabi isa annahu abdullahi wa rasuluhu cewa shi bawan Allah ne ko manzon Allah jumhur mufassirin ba su yi saɓani ba dangane nan da aka ce illa la yu'minan bihi ana magana ne akan su ahlul kitabi wato babu wani daga cikin alal kitabi face sai ya yi imani da annabi isa alaihissalam ƙabla mautihi gabanin mutuwarsa to a nan ne suka ce lamiran ya koma zuwa gaba ga annabi isa ne koko ya koma zuwa ga su ahalar kitab to nan ne aka sami saɓanin bayani a wajen malaman tafsir nan ma ne ce ai qabla mautil kitabi wato gabanin shi ba kitaban ya mutu sai yayi imani da annabi Isa duk wani ba kitabe imma yahudu wanda ya musa annabtar annabi Isa ko ba nasarai wanda ya zarfafiya wajen kamba ma masa matsayi kafin ya mutu in ya zo dab da mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo masa to sai ya yi imani cewa annabi isa fa bawan allah ne kuma mansansa shi ne ƙabla mautihi wato lamirin kenan ya koma zuwa ga shi alkitabi fa yu'minu hina yu'ayanu mala'ikatal mauti sa'in nan zai imani a lokacin da ya ga mala'ikan mutuwa fala yanfa'uhu imanun sa'in nan kuma imani ba zai amfanar da shi ba domin duk wanda ya zo mutuwa ne tukunne imani to imaninsa ba ya karɓo a wajen Allah duk da yadda Allah subhanahu wata'ala ya kwaɗaitar da bayansa su imani da shi duk da yadda Allah ta'ala ya kwaɗaitar da bayansa a kan su tuba daga laifuka to fa idan aka jinkirta imani ko aka jinkirta tuba sai sa'in da mutuwa ta zo to Allah baya karɓa وللذين يموتون وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فودنا الله بايا كربتو بس من جاء آية أبايا إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وانا حديث عن النبي to a lokacin idan ya imani imanin ba zai amfanar da shi ba fala yanfa'uhu imanun au ko kuma wasu malamai suka ce qabla mauti isa gabanin mutuwar annabi isa ba wani bakitabe da yake duniya face sai ya yi imani kafin annabi isa ya mutu domin annabi isa bai mutu ba annabi isa yana nan a raye yana nan a raye allah ta'ala ya aje shi a sama kuma zai dawa ƙarshen ƙiyama ma'ana ƙarshen zamani kusa da tashin alƙiyama to shine wasu malamai suka ce wannan lamirin ya koma zuwa ga annabi isa ne qabla mautihi ai qabla mauti isa lamma yanzulu qurba sa'a lokacin da annabi isa zai sauko dab da kiyama kama warada fil hadisi kama yadda zo cikin hadisi wanda imam al-bukhari da muslim sai rawaito shi daga abu hurairah Allah yarda da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallabi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata ke hannunsa la yushikanna an yanzilu fikum ibn maryam hakaman adala ya kusata dan maryam ya sauko a cikin ku yana shugaba mai adalci fa yaksiru saliba kuma zai karya duka wani gicciye ma'ana zai kawo ƙarshen christianity domin christianity ya ginu ne akan as-salib wannan gicciyen da suke cross wa ya katul khinzira kuma aladu zai kawar da su wa ya ba'ul jizyata kuma zai aza jizya ga waɗanda ba su imani ba wa ya fidul malu hatta la ya kabalahu ahadun hatta ta kuna sajadatul wahidatu khairan minad duniya wa mafiha dukiya za ta yawaita lokacin da annabi isa alaihi salam ya zo har sai ya zamanto mai imani da za a ba shi duniya da abin da ke cikinta baya bukata ya samu ya yi sujuda guda ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala ta fi kaunatuwa gare shi kaga akwai lokacin da zai zo ta goma kudi ya ƙare ba a masansa ko kudin sai ya zama ba a sansa ta gomashinsa ya ƙare abu hularata sai ya ce waƙara'o in shi'tum da ya karanta wannan hadisi na annabi sai ya ce in kun so ku karanta abin da Allah ya faɗa mana sai ya karanta wannan aya wa in min ahalil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida babu wani daga cikin ahalil kitabi face sai yayi imani da shi gabanin mutuwarsa kuma ranar alqiyama zai zamanto mai shaida a kansu to albani a ta'alikin da ya yi nan sai yake cewa Allah dai shine mafi sani wannan hadisi yana zamantowa dalili ne akan fahimtar da Abu Hurairah radiyallahu anhu yayi dangane da wannan aya inda Allah ya ce mautihi din nan qabla mautihi lamirin yana komawa ne ga Annabi Isa alaihi salam domin Abu Hurairah kaga ya ce waƙra'u in shi'tum da ya amfaci dawowan annabi isa sai ya ce in kun so ku karanta wannan aya kaga yana fahimtan kenan ashe wannan lamiru yana nufi annabi isa ne cewa ba wani ahalar kitabi face sai ya yi imani da annabi isa alaihi salam gabanin mutuwar annabi isa ɗin saboda allah maɗaukaki ya ambata a cikin alkur'ani ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين زي magana ma mutane lokacin yana tsumman goyo kuma zai wa mutane magana lokacin ya zama kwarejo kuma yana daga cikin salihan bayi lokacin da aka daga annabi isa kuma bai zama kwarejo bai yana matashi ne to sai ya ciro wani abin da ibn jarar al-tabari ya ambata cikin tafsirinsa karkashin wannan aya نقلا عن ابن زيد قال yake cewa وقد كلمهم عيسى في المهدي وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل ai annabi isa ya riga ya yi wa mutane magana lokaci yana tsamman goyo ko shi ne ya ce mai inni abdullahi a ta niyar kitaba waje alani na biya farkon abin da annabi isa ya faɗa a duniya kenan ya ce ni bawan Allah ne bawan Allah shi suka matsayin bawan Allah ya fi kome girma da daraja mana a nasabta ubudiyarka zuwa ga Allah Allah maɗaukaki ma da zai ambaci baiwar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa mafi girma da wani cikin annabawa ba a bashi wannan baiwar ba waɗanne baiwoyi ne mafi girma akwai su da yawa amma waɗanne ne mafi girma ba shi alkur'ani saboda alkur'ani ba a ba mu wani annabi irinsa ba ya tattara duk saƙonnin bayan da kuma wanda ba su da shi kuma ya zama gagaraba dau kuma sauran littattafan an ba da amanarsu ga malamai shi ku ƙur'ani Allah ce ni zan yi gadin kayana to kaga babu mu'jizar da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar alqur'ani to da Allah zai ambaci bashi wannan mu'jiza sai yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wala me yaji Allah bai ce ala rasulihi alkitaba ba kuma rasul din ne amma sai ambaci ubudiyya anan saboda matsayin sannan matsayi na biyu da wani bai samu ba shine matsayin Isra'i da Allah ta'ala ya da manzon Allah aka kai annabi ya je amso a saman bakwai takanas ta sama aka zo aka kira shi aka kai shi ya amso sallah mubasharatan Allah ya masa magana ya ji kalamin Allah ganin Allah ne bai yi ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na Abu Dharr al-Ghifari to kaga anan ma sai Allah ta'ala ya ambaci wannan baiwa subhanallazi asra sai yace bai ce bi rasulihi ba sai yace bi abdihi to shi saka wannan matsayi babban matsayi ne shi yasa annabi Isa shi ma da abin da ya banka ma kenan sai yace inni abdullahi farkon abin da ya faɗa kenan a duniya kalamin sa na farko kaga yayi magana da mutane fil mahdi da Allah ya ambata wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala kuma zai magana da mutane alhali yana cikin tsimman goyo wa kahala zai magana da mutane kuma yana matsayin kwarejo kuma gashi an ɗauke shi bai zama kwarejo bai yana matashi to shi ne ibn jarir yake ambata ai ya riga ya yi wa mutane magana tun yana tsimman goyo kam yanzu wanda ya rage na biyun ne wasu yi kallimuhum idza qatala dajjala lokacin da ya kashe dujal a dawowarsa shine anan kuma zai wa mutane magana wa huwa yawma idhin kahanun lokaci yana kwarejo yani kama anna kalamahu fil mahdi ayatan wa mu'jiza kaman yadda maganar da annabi Isa yayi wa mutane a lokacin da yake tsumman goyo ya zama wata babbar alama ce da take nuna gaskiyar sako da yazo da shi kuma ya zama to mu'jiza yakunu kalamuhu kahala to haka nan lokacin da zai musu magana yana kwarejo ma a matsayin mu'jiza za ta zo to sai ibn jarir yake cewa wala yakunu kahalan ayatun illa ba'da nuzulihi wa qatlihi dajjala ah to dan kana kwarejo kai magana a mutane ina zai zama kuma wata aya dama yan san kwarejo da iya magana ko to ya zai zama aya sai ya ce zai zama aya ne saboda bayan ya sauko daga sama an yi shekaru da Allah kaɗai san adadinsu yana sama kuma yanzu gashi ya dawo kuma annabi isan ne an gan shi shi ne to kaga a wajen duk maganar da zai wa mutane yanzu ta zama mai ta zama aya kama sarwa habbi zalika alhadisu Allah ya ji kan ibnu jarir to don haka nan nan da Allah subhanahu wata'ala ya ambata ya ce qabla mautihi lamirin yana komawa kenan ga annabi Isa alaihi salam gabanin mutuwar annabi Isa kuma to wancan bangaren ma zai iya zamantowa gabanin mutuwar shi ba yahude ko ba nasara amma imanin ba zai masa amfani ba kuma Allah ta'ala ce wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida kuma a ranar alkiyama shi annabi isa din zai zamanto mai shaida a kayan su ahalal kitabai bima fa'alu dangane da abin da suka aikata lamma bu'itha ilaihim lokacin da aka aike shi zuwa gare su annabi isa zai bada shaida ita ce wata shaida wace shaida ne annabi isa zai bayar a kayan mutanansa a ranar alkiyama yayin da Allah zai jefa masa tambaya da za ta furgita shi tambaya mai ban wahala amma sai ya samu ansar da ya fada yayin da Allah zai ce cikin ƙarshen suratul ma'ida a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah ya isa dan maryam kai kace wa mutane ku rike ni ne da gyatumata abin bauta a bar Allah kai ka faɗi haka waya tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga hankalinta ko to annabi isa yanzu ba ma su ake tambaya ba da suka ce yesu dan Allah iyadan billahi ba wai su ma za a tambaya ba tukunna a shi annabi isa za a tambaya shi da suka jingina masa wannan magana ta kage ta ƙarya to shi za a tambaya kai ka gaya musu annabi isa sai firgita dan shi bai san zancen ba ba shi ya faɗa ba don haka zai tsarkake Allah ya ce subhanak tsarki ya tabbata a gare ka ma ya kunu li an akula ma laysa li bihaqq ban isan faɗi maganar da ban isa ba baya dacewa gare ni faɗi maganar da bani da haƙƙi a kanta yaushe zan faɗi wannan magana ya Allah in kun in kuntu qultu faqad alimta ya Allah in har na faɗa ai kafi ni sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ya Allah kai ka san abin da ke kimshe tattare da ni kai ko ban san abin da ke cikin ilimin ka ba ban sani ba don haka ban gaya musu komi ba ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni fa ban faɗa musu komai ba sai abin da kaman umarni ka aike ni da shi an ibudullaha rabbi wa rabbakum akan ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku ai kaga abin da ya so faɗa kenan inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan haythu ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika isa ibn maryama qawla al-haqqi alladhi fihi yamtaru to kaga shi sakon da ya gaya musu kenan akan ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin ku kuma domin a ƙarshen magana sa lokacin da Allah ya bujiro da tasa zalika Isa ibn Maryama qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allah to wannan maganar annabi Isa ne sai Allah ya cika tata wannan da aka kawo kamar itirabi ne tsakanin maganar annabi Isa guda biyu sai Allah ya kawo tasa saboda an faɗi magana babba cewa Allah yana da sai Allah ta'ala ya amshe faɗan ya yi bayani sai kuma aka ƙarasa maganar annabi isa inna Allah rabbi wa rabbakum fa'abudu شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أن سنعمكم الأمة متي درجة وسطا أي واتو من, من خيار الأمة aka sanya ku al'umma mai daraja me yasa aka saba ku wannan daraja saboda ku zamanto masu bada shaida akan sauran al'umomi kaga zamu bada shaida annabi Isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hatta annabawa a ranar alkiyama Allah ta'ala zai tambaye su kun yi sadda sako mun yi sadda sako ya Allah sai a tambayi mutanen an isar muku da sako su ce ba su ga mana komai ba eh kafirai haka za su faɗa ce ba abin da suka faɗa mana to yanzu an yi jayayya sai Allah ta'ala sai ya tambayi manzanni ya ce wa zai muku shaida ba za su ce mala'iku ba idan ba su ga mala'ikun ba to dan a nuna daraja ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce akwai wanda zasu ma jarra suwa zasu muku shaida yace ummatu Muhammadin al'umma annabi Muhammad to kaga nan sai mu zama to ma shaida ai mun karanta annabi Isa ya je musu da sako amma suka canja to don haka nan da Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranar alqiyama zai zama to mai shaida akan su shine waccan eh akan cewa ni ga abin da na faɗa musu ya Allah su suka kangare ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu shahidan alaihim ma dumtu fihim to shine shaidar matsawar ina zaune a cikin su na shaida abin da ni na gaya musu iya abin da na gaya musu kenan amma lokacin kuma dalilin wani zalunci daban can fa an faɗi irin zalunci da suka yi ta yi mai yawa to yanzu ana daɗa faɗan dalilin da ya sa aka tsine mu suka zamba su da kima fabi zulmin kuma saboda wani zaluncin har ilo ai fabi sababi zulmin saboda wani zaluncin minan lazina hadu daga waɗanda suka ce mu mun shiryu ko mu mun tuba hum al-yahudu id hadu domin su yahudawa ana ce da su yahud ai tabu wa raja'u an ibadati al-ijl yayin da suka ce inna hudina ilaika ai inna tubna ilaika to sai ake ce su yahud ya ku waɗanda suka tuba to Allah ta'ala ya ce saboda wani zalunci min allazina hadu daga waɗannan da suka tuba daga bautar dan maraki wanda Samir ya kaga fa huwa tafkirun wannan fadakarwa ce Allah yake yi anna hadha dhulma waqa'a ba'da ma hadu wannan sabon zalunci ne da suka yi bayan da suka tuba daga bautar dan maraki sun tuba daga bautar dan maraki kuma suka sake wani zalunci to shi ne Allah ta'ala ce a dalilin fawunin na sababiyya ce wato a dalilin wani zalunci daga waɗannan da suka ce mun tuba harwamna alaihim ɗayibacin sai muka haramta musu wasu daɗaɗan ababe daɗaɗan ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa mutane su kuma sai aka haramta musu wahillati lahum wanda da aka halatta musu hiya allati fi qawlihi shine wacce tazo cikin ayat da Allah ta'ala yace haramna kullu bi dhufrin ay wa 'ala alladhina hadu haramna kullu bi dhufrin cikin suratul an'am wadannan saboda zaluncin da suka yi lalle kuma akan wadannan da suka ce mun tuba Allah yace mun haramta musu duk abin da yake da dagi eh aka haramta musu cinsa aka haramta musu nau'o'in nama wanda ya haɗu da kitse aka hana musu cin kayan ciki duka waɗansu abubuwa dai da yawa daga cikin abubuwa wanda Allah ta'ala ya halatta wa mutane a gabani su ɗin ma aka halatta musu sai Allah ta'ala ya haramta musu wanda shi ne aikowa annabi isa alaihissalam ya zo domin ya ɗauke musu wani daga cikin irin waɗannan takunkuman da allah ta'ala ya ɗora musu a dalilin zalunci to allah ya ce harwamna alaihim ɗayibatin uhillat lahum wa bisaddihim kuma saboda kange wasu da suke yi ma mutane an sabilillahi daga tafarkin allah aidinihi saddan kafira kangewa wacce take mai yawa yahudawa ba sa so su ga mutane sun yi addinin allah abubuwa kala-kala suke ta kullowa da shi kuma har yanzu ba su basa sassautawa kullu su dai bai hude ba ya so ya gambota wa Allah ya kullo ta nan ya kullo ta nan ya kawo wannan al'amar ya kawo wannan al'amar wallahi haka suke yi dole sai sai raba mutane da addinin Allah dole wa bisaddihim an sabilillahi kasira kangewar da suke matafarkin Allah kangewa ko mai yawa su koya wa mutane riba a cikin hidimar kasuwa su koya wa mutane cin kuduruwa kuduruwa a mantsama shi ya wasu a cikin al'umma kuduruwa haramun ne Allah ya hana amma yanzu an sabar wa mutane bari ma ta ku da kuke ga kun wasu sun zama dattawa yanzu yara ba su ma san me kuduruwan ba gidajen caca-caca kala-kala suna nan online da aka sanya ma yara kuma alal akalla a cikin matasa akwai matasa waɗanda suka yi subscribing ga wani wata wata irin waɗannan gidajen caca gidajen caca ɗin adadin su yana da yawan gaske sama da miliyan talatin a guda ɗaya ma da na taɓa wata datatta bet niger ɗin nan sama da miliyan talatin kuma duk matasa ne da irin net profit din da suke samu a kowace shekara da irin cinikin da suke a kowane rana kuma sun saukar da abin har naira ɗari biyu ma yaro zai iya shiga wannan cacar gashi an soyar musu an soyar mazukata ball suna son ball sai da aka tallata musu ball ta shiga zuciyarsu kamar yadda dan maraki ya shiga zukatan yahudawa yanzu wani ce ka raba shi da ball billahi da zai bar masa shi akan ball ya daina zuwa masallaci in ka matsa masa wa'azin bol ya daina sallar ma in ya ga dama saboda tsananin san bol ya haddace duk club site ga sunan kace kace yau a sai wancan gobe a sai wancan ya koma can masu wannan kai cirko cirkon duk ya san sunayen su haka za ga matasa wallahi duk sun san sunayen su abun mamaki duk sun haddace kuma sun san kudin da aka sai kowane dan bol sun san albashin da ake biyan su duk sun haddace amma ba su haddace tabarakallahi ba wallahi da gaske kuma suna nan suna shiga irin wannan cacar kaga yara suna ta haka da wayannan cacar suke da yawan su su shiga caca a kullum shi burinsa kudin gaggawa kudin gaggawa ya kamata taucin da babansa yake yi zaɓa ya yi haƙuri ya yi saboda Allah ne ya ɗora ya haƙura yake neman hanya ta halal kuma domin ya ci jarabawar Allah to amma su sai su ce dole sai sun samu kudi yaro yana sakandare ma sai ga wannan dandadannan ce shiga cacar rake yahudawa sun koya wa al'umma yana so shi ma ya ce an ce masa za a ci naira dubu ɗari biyu dubu ɗari uku shi na nisa kuma in ya samu roba ba zai saya ko ya sayan wata babbar waya an gurɓata musu tunani ba mu sanya mustaqbal ɗinmu zai zama ba nan da shekara talatin ba ma nan watakila Allah kaɗai sanya al'ummar za ta zama a irin wannan yanayin da ake tafiya wallahi al'azim in kiyama ce ina ga ta yi kusa dab saboda a guje yanzu abin yake tafiya ko da gudu canjin yake tafiya Allah ya kashe mu kan imanin mu to Allah ya tsine mai yahudawa bi saddihim an sabilillahi kafira saboda kangewar da suke matafarkin Allah kangewa mai yawa ba sa so mutane su bi wa akhdhihim riba da kuma amsa riba da suke yi suna karɓar riba wa kalluhu anhu ko an hana su yin riba an hana su amma kullum cikin ta suke riba riba eh kullum cikin riba ake an koya wa mutane riba yanzu an dawo wata take mun tambaya ya kai shekara a lokacin abin sai ya tsorata ne ta ce sukan yi adashe kowane sati suna sanya kuɗi akwai adadin da kowa za ta iya sanyawa kuma shi wannan kudin ana juya musu shi in shekara ta yi shekarar su yawanci ramadana ne in ramadan ta zo dab to sai a rarraba riba to amma ko wani abu da suke yi kowane sati kuma ake jifa waya ko abu suke yi in mutum yana da bukata mai adashan zai iya zuwa ya karɓi bashi za a iya ba shi rancen naira dubu hamsin ko abin da ya kama da haka zai iya karɓa ko ƙasa da haka amma kuma za a ɗora masa wani adadin da in zo biya zai ɗora shi ne take tambaya na shin irin wannan ɗin za a iya karɓa na ce haramun ne kuma idan ki musu wa'azi cewa su daina in ba su daina ba ke ma bai halatta ki ci gaba da wannan adashan ba saboda ana samu kirba a cikin abin da za a raba na ce yanzu hakan ake yi ta ce a ai mata suna yawan yin irin wannan ya kai shekara ta mu wannan wata ta mu wannan tambaya ta bayar Allah Allah saka mata da alheri domin ita ta yi tambaya akan wani abu dan ta san me hukuncin sa to kaga irin wannan ya watsu ba tare da an sani ba yana nan cikin jama'a ana yi Allah ya sauwaka to kaga duk lokacin da riba ta watsu a cikin mutane kuma za su ga dade wallahi ba za su ga dade ba wallahi tallahi babu al'ummar da riba ta watsu a cikin su kuma suka samu albarka gurbacewar da al'ummar mu ta ya kai gaya nesanta da koyarwar addini tana nan tana naso a cikin al'umma sai dai Allah ya tsare to su yahudawa Allah subhanahu wataala waccan tsinuwa ya musu ne saboda waɗannan ababe da aka jeranta hakan ma wai bayan da suka tuba ne daga bautar dan maraki wa akadhihim riba da amsar riba da suke yi wa qadnuhu anhu alhali an yi hani akan sa mu ma Allah ta'ala ya haramta mana riba su ma an haramta musu fit taurati a cikin attaura wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma cin dukiyar mutane da suke yi da ƙarya da barna ai bir risha fil hukmi al batil anan ar rishwatu fil hukmi wato zan karban na hanci karban hanci ana karban hanci yanzu a cikin al'ummar musulmi ko ba a yi ana yi ana karban hanci ciki har ma ana mai da ma yanzu kawai duk wani abu ma hidimar gwamnati ba za a yi ba sai ka ba da hanci yanzu da za a shekara goma ba a baka gratutinka ba idan ka je kawai akwai abin da ake ɗiba dama shi basic ne sai sun ɗiba in ba haka ba za a baka ba har ma bashi mutane suke yi in za su je neman kudin tausayi ne fa ka yi shekara 35 kana kana kana kana kana bota wa gwamnati shekara 35 karfinka ya kare baka iya kome ba baka je kayi noma ba ba kiwo kai ba ba kasuwanci kai ba kudin da za a baka na tausayi an hana ka kuma wai idan zaka je sai ka nemi bashi da zaka je ka ba ma waɗansu a rashwatu fil hukumi haramun suka ce kuma ga ana banga-banga da irin wannan kudin a sai manyan motoci a gina gidaje kuma yana cewa ana jin daɗi to Allah ya tsina wa yahudawa akan haka wa aklihim amwalan nas bil batil cin dukiyar mutane bisa barna in ka je ka hukunci a kotu kaca kaca in ka je ka wajen hukuma abin nan yan doka kaca kaca ofisoshi da al'amuran haka yake ta intisharar cikin al'umma to Allah ya tsine musu akan haka shi yasa yace wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima mun bi tattali azaba mai radadi ga kafiran da ke cikin ahlul kitabin nan duk waɗanda suka kafirce a cikin ahlul kitabi ba su riko da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko a cikin littafin wanda zai nusar da su zuwa ga imani da annabi ba to Allah ya musu tattalin azaba wacce take mai radadi Allah ka mana tsari نعم
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
الله تعالى يتي لكن الراسخون في العلم منهم تند الله يتي ودن سكا كافرت تكنس يا مستتلن عذابا من ردي توبا دوكان سبا الراسخون في العلم منهم waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi daga cikinsu su kam ka abdullahi ibn salamin kama abdullahi ibn salam sun tabbata a cikin ilimin attaura ba su canja ta ba sun rike ta kame da take shi yasa ma ta musu jagora zuwa ga imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo su kam wal mu'minuna da sauran mu'minai na al'umman annabi al muhajiruna wal ansar muhajirai da ansar Allah ta'ala ce yu'minuna bima unzila ilaika suna yin imani da aka suna yin imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wama unzila min qabl min qablika da kuma abin da aka saukar a gabaninka min alkutubi na littattafa su ba su yi wato rarrabawa a tsakanin wanda za su yi imani da wanda ba za su yi imani da shi ba sun yi imani da dukkan annabawan da ya aiko gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma lokacin da annabi ya zo ma sun yi imani da shi wal muqimina salah da kuma waɗanda suke tsayi da sallah ma'ana koda ba al muhajiruna wal ansar ba waɗanda za su zo kenan bayan waɗannan eh wallazina ja'u min ba'dihim to su ma sun shiga an yi adafin su nusiba alal madahi da aka ce wal muqimina sala kama ummul mu'minin Aisha tana cewa asali wal muqimuna sala ne ita tana ganin cewa mai rubutu ne ya kuskure amma kuma wasu malamai kamar ibnu jarun ne tabari cikin littafin sa yayi inkari akayin wannan batu inkari mai ma'ana sosai cewa babu kuskure a ciki hakan yake domin haka sahabbai kuma suka karanta rasmin ya daidaita da abin da ya zo shi na magana na karantawa to wal muqimina sala wal mu'shisa nan ma ne ce wa qur'a shuzuzan bil raf'i wato kamar an bi kira'an ummul mu'minina aisha kin wal mu'minuna ay wal muqimuna sala to wal muqimina sala wal mu'tuna zakka da kuma masu bayar da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da wanda suke yin imani da Allah da ranar lahira to duka waɗannan ulaika sanu'tihim ajran azima su kan waɗannan ji Allah za mu ba su lada lada wanda yake mai girma huwal janna shine aljanna Allah ka sanya mu a ciki na'am
إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى إلى نوح والنبيين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسهاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما نعم
Allah ta'ala ya ce inna auhayna ilaika lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka ko da ahlul kitabai ne sun karyata kama auhayna ila nuhin kama yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan sa wa auhayna aywa kama auhayna ila ibrahim kuma hakanan kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Ibrahima ai dai waɗanda suka zo bayan Nuhun ne ko wa Isma'ila da kuma Isma'ila wa Ishaqa da kuma Ishaqa wa Yaquba da kuma Yaqubu wal asbadi da kuma jiko jikanu wato annabi Ibrahim sai aka ambaci annabi Isma'il da kuma annabi ishaqa waɗanda ‘ya'yan annabi ibrahim ne annabi ismail daga jikinsa ne tsatson larabawa suka fito annabi ishaqa daga cikinsa ne tsatson banu isra'ila suka fito wa yaqub da kuma yaqubu shi kuma ɗan annabi ishaqa ne shi annabi yaqub wal asbadi da kuma jikanu annabi yaqub ya haifi ‘ya'ya kamar yadda malaman tarihi suke ambatawa ‘ya'ya goma sha biyu ‘ya'ya goma sha biyun nan an ambata mana guda ɗaya a ciki shine wa shine yusuf salam saura kuma an samu sunayensu ne a cikin kisasun isra'iliyat to ala'ayi halin waɗannan ‘ya'ya guda goma sha biyu su ne suka haifi ƙabilan banu isra'il banu isra'il da ake ambatawa ‘ya'yan isra'ilu shi annabi yaqub shi ne isra'il ɗin sunansa ne isra'il da yaransu kuma kamar ka ce abdullahi ne da larabci shi annabi yaqub alaihissalam sunansa ne isra'il to yana ce banu isra'il wato ‘ya'yan yaquba ‘ya'yan annabi yaqub kaga suna ne mai daraja ko? amma saboda shegantakar su jikanun nasa zai wahala kaga an sa sunan kaga an sa mutum daga cikin sauran 'ya'yan ana zaka ji an sa yusufu ko zaka ga an sa yahuza har yahuza su bilyaminu sunayen da suka zo a cikin kissoshin banu isra'il wanda ake nasabtawa cewa 'ya'yansa ne sulawi da sauransu amma ba zaka ji an ce isra'ilin ba ko wani in ya haife ya saba dan haka ba ai ba laifi bane to Allah ta'ala sai ya jeranta waɗannan yace wal asbab da kuma jikoki auladi wato ƴaƴan annabi yaqub ai al anbiya'u min zurriyyati yaqub sauran annabawa da suka zo a cikin zurriyyar annabi yaquba duka sauran babu kabilan da Allah ta'ala ya aiko annabawa manzanni kamar yadda ya aiko a cikin banu isra'ila duk yawanci annabawan nan da zaka ji ana ambatawa manzanni a kabilan banu isra'il suka zo annabi Musa alaihi salam tun ma gaba kaga abin nan an ambaci Yusuf ko to aje ma su su suka haifar da wannan kabila to daga baya kaga ga annabi Musa ga annabi Haruna ga annabi Yusha'u wanda yana cikin sahabban annabi Yaqub alaihi salam bayan da aka tafi can ƙasar Sham ga annabi Dawud ga ɗansa annabi Sulaiman waɗannan du a cikin ƙabilan suke ga irin su annabi Zakariya da ɗansa annabi Yahya duk suna cikin ƙabilan ne ga annabi Isa alaihi salam mahaifiyarsa ‘yar ƙabilar ce so kaga waɗannan duka annabawa ne da aka aiko bayan annabi Yaqub alaihi salam to wannan duk sun shiga cikin al-asbat to shine Allah ta'ala ya ambaci wasu yace wa Isa da annabi Isa wa Ayyuba da annabi Ayyub wa Yunusa da annabi Yunusa wa Harun da annabi Harun wa Sulaiman wannan duk suna cikin asbab wa ataina Allah ta'ala ce ko mun ba ma wato Dawud da Zabura Dawud shine baban annabi Sulaiman annabi Sulaiman annabi dawud ne ya haife shi kamar yadda annabi zakariya shi ne ya haifi annabi haya alaihi salam to allah ce wa ate na dawuda zabura mun ba mu annabi dawud alaihi salam zabura ana karanta shi bil fathi ismun lil kitabil mu'ta in an ce zabura wato ya zama sunan littafin wanda aka bawa annabi Dawud alaihi salam yakan zo da bamma sai zamanto masdari kenan bi ma'ana masburan wato mun ba ma annabi Dawuda littafi wanda yake masburan ai maktuban wanda yake rubutacce duka annabawan da suka zo bayan annabi Musa alaihi salam sukan yi aiki da at-taura ne amma annabi Musa annabi Dawud an bashi zabura annabi isa an bashi linjila su din ma ba bambanta suka yi ba ita zabura yawanci abin da ke cikinta tasbihat ne wato kana fihi at-tahmidu wat-tajmidu wat-tamjidu wat-thana'u 'ala Allah abin da ke cikinta tahmidi ne da girmama Allah subhanahu wata'ala da kuma yabon Allah yawanci duka littafi ne wanda yake na azkar afkar ne wanda annabi Dawud alaihi salam Allah ya kimsa masa yake koyawa mutane ake yin waɗannan amma asalin shirayar da suke tafi da ita shine shirayar da take cikin at-taura wallahu ta'ala alam shine Allah madaukaki yayyabo a kayansa wato inna sakharna ma'ahu al-jibala yusabbihna wat-tayr eh mun hore masa duwar watsu suna yin tasbihi tare da shi da ma tsuntsaye idan ya zo ya zauna yana yin tasbihi yana karanta abinda aka motsa wahayi na cikin zabura wannan tasbihi da yabon Allah da girmama Allah da jinjina ma Allah da sauransu duwar wasu sai su soma yin su ma tare da shi tsuntsaye ma sai zo su taru su ma suna yin tasbihin tare da shi duwar wasu da ke wajen su ma sai su dinga amo su ma suna yin sautin da yake yi saboda annabi Dawud alaihi salam Allah madaukaki ya bashi sauti wanda yake mai dadi kwarai da gaske hadisi ya tabbata cikin Bukhari da ya kawo a cikin Fadail Qur'an daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wata rana yace mashi Abu Musa law ra'aytani al-bariha wa ana astami'u liqira'atika laqad u'tita mizmaran min mazamir ali Dawud yace da ma ka ganna annabi yake ga ma Abu Musa al-Ash'ari yace da ma ka ganni jiya mana ina shauraran wato wato wato karatunka e da ma ka ganni man ina shauraran karatunka wato annabi hankalinsa shekaratun abu musa ya ba shi sha'awa annabi yake shaurara annabi ya ce ina ma da ka ganni lokacin da nake shauraran karatunka hakika an baka sharewa daga cikin irin sharewar annabi dawud ali dawud ana ana nufin shi nafsahu wato an baka sharewa daga cikin irin sharewar Dawud ma'ana dadin murya annabi yake nufi to shine a lokacin sai shi Abu Musa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa amma wallahi ya rasulullah law alimtu annaka tasma'u tasma'u la habbartuhu ya ce ya manzon Allah wallahi da na san kuwa kana jin karatun nan nawa aiko da na rera shi to wannan sai malamai suka ce faɗin haka da ya annabi bai masa inkari ba sai nuna ashe idan kana karatun alkur'ani ka kyautata sautin karatun alkur'ani domin mutane su ƙara sha'awar karatun ba wai dan shi ne manufar ka burge su ba dan ka ƙara soyar musu da ƙur'ani ne ba riya ba ne domin annabi hadisin annabi ya ambata zayyanu aswatakum bil qur'an wato ku kawata sautukan ku yayin da kuke karatun alqur'ani eh fa inna menin fa inna abin annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabanta yadda asalin tarkibin yake domin sauti mai kyawu ba abin da yake kara ma qur'ani sai kyautata to don haka kaga wannan ba laifi bane inda a ce laifi ne yayin da shi abu musa yake gawa lau alimtu annaka tasma'u lahabbartuhu da annabi ya ce karka kuma amma tun da har annabi ya bashi ba laifi bane matukar wannan shine manufar ka ƙara soyar musu da qur'ani ne ba wai dan ka burge su da karatunka a rika cewa wani ya iya karatu ba to wannan duka yana nuna annabi ya tabbatar da cewa annabi Dawud alaihi salam yana da sauti wanda yake mai kyau Allah madaukaki yace wa rusulan bayan waɗannan manzanni da aka ambata da ma waɗansu manzanni da muka aika qad qasasnahum alayka wanda mun labarta su gare ka min qablu a gabani wa rusulan da kuma wasu manzanni lam naqasushum alayk wanda ba mu labarta su a gare ka ba روي عن رويته أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي من بني إسرائيل عن رويته شوى الله مدوكتية أيكو النباوة قد دبو تقوس أشكين قبيلا بنو إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس دبو هدوكما دقى سورا متاني قاله الجلال المحلى في سورة غافر جلال الدين المحلى شكين للتافين سجلالين شيني أما شحكا أما حديث دعاك وأن ضعيفيني Allah ce wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah madaukake yayi magana da annabi Musa za a iya cewa wa kallama Allah Musa sai a tsaya anan takliman aka kawo masdari lufi da ta'kid domin a ƙara ƙarfafawa ne kasan magana nan da ita ce aka yi shi yasa aka kawo shi da masdar wa kallama Allah Musa takliman dan karka bashi wata fassara daban kasa akwai wanda suke dangane da sifatullahi akwai almu'attila sannan kuma akwai wanda suke almushabbiha to ba a san kuma akwai wanda suke masu ta'awili to ba a so kai ta'atili ba a so kai ta'awili ba a so kai tashbihi da aka ce kallama Allah Musa taklima wai kace Allah yayi magana da annabi Musa kuma annabi Musa ya ji maganan nan ta dukkan sassan jikinsa ta kofofin gashi wa ya ga ma haka ai ba ce maka ta gobe an ce an yi magana da annabi Musa kuma annabi Musa ya ji maganar Allah ko ta ina mutum yake jin magana ta kunne kake ji so a ɗabi'a tun da Allah ce wa kallama Allah Musa ta kalima annabi Musa ya ji maganar ne ta inda Allah ya ɗabi'anta ya ɗan adam yana jin magana amma bai san daga wani direction maganar take ba ya ji maganar Allah an ji yadda shi shi ya saka saboda shauƙin da ya ji sai yake cewa rabbi arani anzur ilayk Allah ka bari man naganka Allah ce ba za ka ganni ba ai yanayin ba zai yiwu a nan duniya ka ganni ba to kaga yadda Allah ta'ala ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wata baiwa da Allah ya ma wani manzo annabi sai kaga annabi Muhammad ma Allah ya masa Allah ya ce واتخذ الله إبراهيم خليلا كما إنجنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا kaga shi ma khalil ne khalilullah ne kamar yadda ibrahim yake khalilullah ko ba haka ba kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa kallama Allah Musa taklima shi annabi Musa an yi magana da shi a jikin dutsen ɗora sina da ke nan duniya a cikin jeji annabi muhammad kuma sai ake magana da shi a ina min fauki sabi samawat to tawa tafi daraja ta annabi muhammad tafi daraja sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya masa magana kuma ya ji maganar Allah ganin Allah ne bai yi ba kamar yadda ya tabbata a cikin wancan hadisi na Abu Dharr al-Ghifari hadisi wanda yake ingantacce Abu Dharr tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam hal tara rabbak kaga ubangijinka sai ya ce nuru anna arahu a wata riwaya kuma ya ce ra'aitu nura sai ce haske ne ina zan ganshi a wani waje sai ya ce na ga haske ba wai ana nufin Allah din ne hasken ba ba wai yana nufi ya ga Allah din bane a'a akwai shamaki da Allah ya sanya yadda wani makhaluki ba zai ganshi ba har mala'iku ba sa ganin Allah an sa shamaki na wani haske zai hana ka ba za ka ganshi ba to wannan shamakin shi ma annabi ya gani to wannan shamakin bayan an shiga kiyama abin nan bayan an shiga aljanna ne yan aljanna sun dade suna morewa aljanna Allah ka samu a ciki ya Allah to sai Allah ya kauda shamakin sai su ga Allah su ga zatin Allah yayi Allah yake ubangiji Allah ka tabbatar mana ganinka to da haka duka baiwa kala kala wannan da Allah subhanahu wataala yayi ma annabawa to zaka ga Allah madaukaki yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Suleiman da aka tara masa kowa an tara masa tsuntsu ko wata fakkada tsero fakala mali la aral hudhuda har hudhuda ya zo ya bada uzuri قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون kuma aka hore masa aljanu ko ba haka ba kullu banna'in wa ghawwas duk an hore masa wannan to an hore wa annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallama ta ina aka hore masa qad uhiya ilayka annahu istama'a nafarun min aljinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به تاروا سكي وجان النبي kuma hadisi ya inganta na ibnu mas'udin wataran annabi ya fita bayan gari da daddare ya tsammata annabi zai je biyan bukata ne sai ya ce makanak karka bar wannan wajen akwai duwatsu tsaunuka sai ya ga annabi ya shiga wajen sai ya ji wani irin iska da guguwa da hargowa sai da ya yunkura zai je sai tuna annabi ya ce tsaya sai tsaya saboda biyayya ta sahabbai amma a tsorace sai ga can bayan wani zamani annabi ya zo sai ya ganshi a firgice ya ce me ya ce ya manzon Allah wani hayaniya na ji da wata guguwa da hargowa da ban taba jin irin ta ba na tsorata kada wani abu ya same ka sai ya ce ka ji ne ya ce na ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aljanu ne suka zo yanke sulhu a tsakaninsu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga cikin wani lambu sai wani raƙumi sai ya zo jikin annabi sai ya ɗora fuskarsa a kafaɗar annabi kawai waɗanda ke tare da annabi sai sai ga raƙumin yana hawaye hawaye yana gangarowa ta idansa sai annabi haka sai dafa shi annabi sai dafa shi sai yake rarashinsa sai annabi ya daga kai sai ya ce wa yake da wannan raƙumin can sai wani matashi ya zo a cikin jama'a ya ce ya manzon Allah raƙumina ne sai ya ce to raƙuminka ya mun ƙararka cewa kana ɗora masa aikin da ya fi ƙarfinsa kuma baka ba shi abinci annabi ya ce ku ji tsoron Allah dangane da waɗannan dabbobin da Allah ya mallaka muku to irin waɗannan suna nan mu'jizozi da Allah ya hore wa annabi aljanun da mutanen da tsuntsaye har tsuntsuwa ma bayi ta Allah ta kawo masa kara an ɗauka mata kwanta can a wani gu aka ɗauka mata kwanta sai ta kawo kara wajen annabi yana zaune tana ta furfurfurfur annabi ya kalle ta sai ya ce wa ya furgita wannan wa ya furgita ta dangane da kwanta haka annabi ya ce sai wani sabi ya ce ni ne na ɗauko sai ce mai da mata kwanta to kaga shi ma ba wata mu'jiza da Allah ta'ala ya ba mu wani annabi a gabani wani manzo face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aka bashi kuma aka ƙara masa da wasu da ba ba su ba Allah ubangiji ka ba mu ikon bin wannan manzo namu Allah ka hada mu tare da shi a ranar alƙiyama a gindin alkausara ka sanya mana cikin tawagarsa wajen shiga aljanna abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum